في شكر اللسان تلاوة الفاتحة في مقابلة ما أنعم الله عليه شكرا
mafi girman godiya baki daya wanda ake yi da baki shine karanta fatiha da niyyar fuskanta duk abin da Allah ya maka ni'ima da shi ta hanyar godiya
ولينوي عند تلاوتها أن يستغرق شكر جميع ما أحال به علم الله من نعمه عليه الظاهرة والباطنة idan mutum zai karanta fatihar sai ya niyya da cewa yayin da zai karanta wannan fatiha yana nutsar da dukkan godiya duk abin da ilimin Allah ya kewaye shi na daga ni'imar da Allah ya masa na zahiri da na batini والحسية والمعنوية ni'imar da ake iya taba ta aji da kuma ni'imar da ba a iya tabawa kamar ni'imar kuɗi ana iya tabawa amma ni'imar ilimi ba a taba kuɗi za a karɓa amma ilimi wani abu ne na haske shi ba a gani amma kuɗi ga yanar tun da duhu ne kawai to kowace Allah ya baka ka gode in Allah ya baka kuɗi ka gode in ya baka ilimi ka gode in ya baka walittaka ka gode in ya baka soyayya ka gode da abin da Allah ba ka karanta wannan da niyyar da abin da Allah ba ka kago da mishi والمعلومة عند العبد والمجهولة لديه والعاجلة والعاجلة sannan ka gode wa Allah akan ni'imar da ka sani ka gode wa Allah kuma akan ni'imar da baka sani ba dan akwai ni'imar da Allah zai maka kasancewa wannan ni'ima ce akwai ni'imar da Allah zai maka amma baka san cewa wannan ni'ima bane wani wali yana cewa ka yana daga abin da Allah ya man ni'ima da shi Allah ya yi mun wani bawan Allah ya dinga cuta na ya dinga cuta na ya dinga cuta na sai da duk abin da na mallaka ya kare wai ni'ima ne wannan mun yana faɗin wani littafi yayi ana kiran littafin minan lukubra wai duk abin da Allah ya mai baiwa da shi a rayuwar shi shi ne yana wani ya ce daga cikin baiwan da Allah ya mun Allah ya tsaida mun wani mutum ya dinga cuta na duk abin da na mallaka sai da ya kare wai duk wannan ma ni'ima ne
والمتقدمة والمتأخرة to ni'imar da ka sani ka gode Allah har ni'imar ma da baka santa baka gode Allah sannan ni'imar da ta gabata ka gode Allah sannan ni'imar da za ta zo maka ka gode wa Allah akan ta sannan ni'imar duniya ka gode ni'imar lahira ma ka gode والدائمة والمنقطعة sannan ni'imar da ta zo ta dawwama a hannunka ka gode wa Allah sannan ni'imar da ta zo ta kubce ita ma ka gode wa Allah ka dai dana ai
ويتلو بهذه النية ما قدر عليه من الفاتحة من مرة إلى مئة sannan wannan niyya da wannan karanta wannan fata da za ka yi in kana da iko ana so ka karanta fata marra ɗaya ko kuma ɗari idan za ka yi ɗaya to ka yi ba numfashi idan kuma za ka yi ɗari to shi kenan sai kai amma in ne ƙwaya ɗaya za ka yi wa Allah godiya da ita to kar ka yi numfashi sai ka kai wala dalilin to godiya ta cika
ومن فعل ذلك كتبه الله شاكرا وكان ثوابه لمزيد من نعمه على قدر رتبته بحسب وعده الصادق
to wanda ya aikata wannan Allah zai rubuta shi mai yawan godiya ne gare shi sannan a ladansa Allah tabaraka ta'ala zai kara masa ni'ima kuma gwargwadon darajarsa kuma gwargwadon alkawarin da Allah ya yi wanda shi alkawari ne na gaskiya أما وجوه المحامد amma fuskokin godiya الجامعة فهي طويلة wanda ta tattaro komai da komai wannan suna da yawa suna da tsawo kuma لا نقول بذكرها ba za mu tsawaita muku da ambatanta ba آه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم kamar dai misalin fadinsa sallallahu alaihi wasallam لا أهسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ba zan iya kirga yabo ba gare ka kamar yadda ka gode wa kanka kai yabo kai- wato kai yabo ga zatinka bisa zatinka ba zan iya ainihin lissafa yabo gare ka ba ya ubangiji kamar yadda kai yabo ga zatinka da kanka
ومنها إلهي لك الحمد ولك الشكر مثل جميع ما عاد به علمك من صفاتك وأسمائك وجميع محامدك التي حمدت بها نفسك بكلامك
ilahi ubangiji na lakal hamdu yabo ya tabbata gare ka walakal shukuru shukur ma ya tabbata gare ka yabo na harshe da yabo na gabbai da godiya godiya na harshe da godiya na gabbai tamkar dukkan abin da wato iliminka ya kewaye shi na daga tufofinka da sunayenka da dukkan wato ainihin aikace-aikacenka wanda yake abin godiya abin yabo wanda ka gode wa zatin ka gode wa zatinka da ainihin wato maganganunka wallati hamidaka biha kullu fardin min khalqika da kuma wanda dukkan ɗaiɗaikun halittar ka suka yi maka godiya da shi bi ayyi lafzin zakaruka bihi da kowane irin lafazi suka ambace ka da shi kowane irin yare ne suka ambace ka da shi in dai na godiya ne to Allah na gode maka da shi kullu hamdin min zalika minka wa min jami'i khalqika adada ma ahada bihi ilmuka dukkan wannan godiya daga gare ka dukkan wannan godiya daga wannan to daga gare ka ne kuma daga dukkan halittarka adadin abin da ilimin ka ya kewaye shi ala jami'i ma ahada bihi ilmuka min ni'amika alayya a bisa duk abin da ilimin ka ya kewaye da shi na daga ni'imar ka a kaina fa huwa hamdun jami'un li anwa'il mahamidi wannan godiya ne wanda ke jami'i ga dukkan nau'o'in godiya da yabo ga Allah mustaghrikun lishukri ala jami'in ni'ami mai nutsarwa ga dukkan godiya a bisa dukkan abin da Allah ya maka ni'ima da shi to na ganin sai mu tsaya nan mun zo sai mu tashi Hmm? Ah, to.
وأحذركم لكل من كونه الله نعمة أن يمد يده بما في آه، بها فيما لا يرضى الله مثل شراء الخمر Shehu Tijjanar Dallar ya ce ina tsoratar da ku, ka ku duk wanda Allah ya turo masa kuɗi, ya samu kuɗi, ya samu ni'ima na arziki, to kar ya saki hannun shi kawai ya dinga yin abin da Allah bai yadda ba kamar ya dinga sayan giya da kuɗin kan wanda ya wannan.
والوقوع في الزنا Kar ku yi amfani da kuɗin ya dinga yin zina.
ومد اليد بها في المعاملة في الربا Kar ya saki hannunka da wannan dukiya a cikin yin mu'amala da riba.
أو- أو صرفها في وجوه طلب الرياسة والسلطنة و- والسلطنة ko kuma ya sarrafa wannan dukiya wurin neman girma da shugabanci ko da talaka zai mutu ne ta kashe kuɗi kawai ba ta wancan a kashe wannan a ɗaura wannan a kama wancan a kori wannan wai duk don ya zama shugaban jama'a saboda yana da kuɗi shi wajen ce almajirai na kan kuyi wannan duk wanda ya zama almajiri na ko ya kai ya fi kowa kuɗi kar ya kashe kuɗin don ya zama shugaba ka taimaki mutane kawai dan masu kuɗi ba su fadda kuɗi sai in wani abu ya tashi na siyasa ko kuma suna so su yi wani abu ana zaune ba za ka ga almajiri ya wuce an ɗauko dubu biyar an bashi ba ba za su iya ba ma an taba wani abu ya faru wani wani wuri wani almajiri ya zai bara akwai dubu biyu a aljihu na sai na ɗauko dubu ɗaya na bayar wani ya dinga kallo na in ka ga motar da ya za ka yi mamaki wallahi duk ya rude ba na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji shi bai sana na ba almajiri dubu ɗaya ba wallahi hankali shi ya tashi kuma ni biyu ne ba a aljihuna na raba biyu shi ko da ta akwai wasu da yawa ba amma ya ta hankalin da ya ta tsawon shi auren da naira goma ake ba su aiki ko naira biyar saboda haka mafi yawancin mutane kaga sun ciro kuɗi to sun sa an musu sauka ne za a yanka kaza ko za a yanka rago ko za a yanka karfi haka duk mutumin da ya ce wai shi sai an mai saukan alwari wanda an yi wani abu sai
saboda haka wanda yake gane ya zama mai da yake ana cikin ni'imar da Allah ya mishi dinga bayarwa ba rai sai wani abu ya taso sai mutum ya ji labari za a ƙara girma a ofis ko za a kore shi ko sai a yi ta yanka raguna ta ji dinga jin daɗi a ba wani abu. wahala ya gani ba kyau haka in ka samu kuɗi haka kawai sai rago a yanka bayan Allah su a dafa abinci to ran da zaka shiga matsala Allah zai tuna ka ta'arraf ila Allah bil raha ya alika shidda
amma kullum sai idan bala'i ya zo sannan ne za a ji a ce na a wani ruwa sun da ya haƙuri Ibrahim
أو في طلب إزالة المسلمين
to duk wanda ya samu kuɗi a cikin ku kar yayi wannan kada ya dinga sarrafa kuɗin cikin neman girma da shugabanci au bi dalil izafil musulmi ko kuma ya dinga neman cutar musulmi ci ai dama kamun na samu kuɗi wani ya bari kawai sai na sa an daure shi a baki jani kare wannan kar ka yi amfani da kuɗi ka huda kan ta wani abin da aka yi ya wuce kawai kar ka ce tun da yanzu ka samu dama bari ka je ka kulla wani sharri kawai ka tura kama shi ne ma san me ya faruwa a yi ta wahalar da shi gashi dama sai ya fita ya ja nemo abin da iyali za su to an kama shi kaga bala'i biyu gashi cikin wahala ga iyalin shi ba cikin wahala mutane su hankali sosai in mutum talaka ne maka laifi karka sa kama shi in ko ka matsa sai ka kama shi to ka ringa kai abinci gidan shi akwai wanda shi wallahi ta ya fita zai je ta so in ka kama shi matsalan ba na shi bane shi kadai har ƴaƴan shi sun shiga ta ga kusan wannan
من سفك دمائهم
so sannan kar a kuskura a yi amfani da kuɗi wurin neman cutar musulmi wurin zubar da jininsu wani kawai ƙa'idan ya zafi shi kawai bi su ga wani a duniya so da aka ajiya kashe shi kawai
wani habi amwalihim da kuma ƙwace dukiyarsu mutum ya samu kuɗi sai kuma ya amfani da kuɗin don a ƙwace dukiyar wani kuma a ƙara mai akan nashi aw haqqi harimihim ko kuma wani ya samu kuɗi shi tunaninsa dama ya zai yi wulakanta da wani mai alfarma ya zai yi ci mutuncin wani mai alfarma ya wulakanta shi ko a ce a wulakanta iyalin sa bai nan sai ya biya kuɗi ya ce barayin su je gida in sun je gidan ba na ba za su yi ba kawai su fasadi kawai su balla da iyalin shi shi ne kawai sai ka ɗauka barayin gaske ne amma wani ne ya biya su kuɗi su zo don a wulakanta shi kyau jani ce kar ku yi wannan duk
aw bi izayatihi walau bi aqalli qalilin ko kuma saboda an samu kudi a fara tunanin bara a cuci wani ko da kaɗan ne mafi kaɗan a cikin kaɗan kakai karka cuci kowa
fa innal fa'ila li hadhihi al-umuri domin duk mai aikata waɗannan al'amura da muka ambata bima an'ama Allahu alayhi mustahiqul li salbi ni'mati min Allah duk mai aikata waɗannan abubuwa da muka wato waɗannan al'amura da ainihin ni'imar da Allah ya masa na dukiya to mustahiqqul li salbi ni'mati min Allah ya cancanci Allah ya kwace ni'imar kamun ya mutu yadda ya dinga wulakan da mutane din nan to ba zai mutu da wannan dukiyar a hannunsa ba
ma ma ya aridu lahu min al min maqti Allah wa ghadabihi tare da abin da zai zo masa daga Allah na azaba da fushi fa in fa'ala hadhihi al umura idan ko ya aikata waɗannan al'amura aw ba'daha ko kuma ya aikata wani abu a ciki bima anama Allah bihi alaihi da abinda Allah ya masa nima watakila ya taba sawa an kama wani an daure watakila kuma ya taba sawa an lalata dukiyar wani watakila kuma ya taba yi ma wani ture gidansa ya tura barayi ko yan fashi
walam yara min Allah salaban na'amihi kuma Allah bai kwace dukiyar banci har sai da Allah rabu da su a dinga wani wa'azi wai duk wanda ya kaza yana kwace ni ta dukiyar mata karuwa take sojani ce to bar mu gaya masa falyalam fi nafsihi to ya sani a cikin wato a cikin ransa annahu mimman yahillu alayhi ghadabullahi wa sukhdihi fi dunya wal akhirah to yana daga cikin waɗanda fashin Allah zai sako musu duniya da lahira har gara ma kai wa Allah laifi ya kama ka da kai wa Allah laifi ya kyale kai kara ma lafiya da kuɗi ya fadari dan idan kai wa Allah laifi ya kama ka to a cikin ka zai saukan maka da masifa in ka mutu sai ya ci amma idan kai wa Allah laifi ya kyale ka to imanin ka zai taba sai ga mutu ba imani ko
wasaidu shine arziki man iza waqa fi shay'in min hadhihi al-umuri shine wanda idan ya fada cikin waɗannan al'amura da muka ambata na cutar jama'a
yara an qaribin ta'dil al-uqubati to da ya yi abin sai ga gaggawar sakamako daga Allah duk mutumin da ya ga da ya cuci wani Allah zai mazi ya rama wancan to mumini ne shi sai ya hatara ya bari kawai Allah bai bar mumini cuta ta dade ta ka taɓa wani sai Allah ya mazi ya rama saboda mumini ne bai so a kama ka da wani laifi amma ga ga za ka cuci wannan shiru ka cuci wancan shiru ka cuci mutane da yawa lafiya tana ta karuwa da kuɗi to akwai hadari ko
ويرى التنبيه في قلبه من الله أن هذه المصيبة وقعت على تلك الفعلة to shi mumini shi ne wanda zai ga da ya yi abu da ya yi cuta sai ya ga ukuwa domin Allah yana faɗakar da shi a cikin zuciyarsa ya sani cewa wannan masifa da ta same shi ta faru da shi ne saboda wannan aiki da ya yi wannan abu da ya faru
وأوصيكم في معاملة الأسواق على محافظة قواعد الشرع ووصوله على حسب ما يوليه الوقت ina muku wasiya 'yan kasuwa wanda suke mu'amala a cikin kasuwanni su kiyaye dokokin shari'a ah, da kuma usulu wanda ke da shari'a gwargwadon yadda lokaci ya bada
وتجتنبوا جميع وجوه الغش والتدليس والكذب في تقويم الأثمان sannan ku nisanci dukkan fuskokin ha'inci wurin siye da sayarwa karka dauki abin dubu ɗaya ka sayar dubu biyu karka dauki abin dubu biyar ka sayar dubu goma karka yaka wannan ha'inci ne sannan karka karka gauraye tadlis ka ɗauko ne alhaka sa ka cakuɗa da mai tsada saboda ku ku sun yi kama karka yaka sannan karka yi karya ka ce wallahi wannan abin da kake gani dubu biyu na siya amma ka kawo dubu uku da ɗari biyar karka yaka sannan kar mutum ya ringa yin karya saboda ya tara kuɗi karka yaka
واقتهام ما حرم الله من ذلك من نصوص الشرع da kutsawa daga cikin cikin abin da Allah ya haramta daga wannan da nassoshi wato nassosi wanda ke na shari'a فإن المنح- المنحبك في هذا في ذلك يعلك كل الحلاك fa innal munhamika domin dukkan mai fadawa ko mai kutsawa ko mai shiga fi zalika cikin wannan ya haliku zai halaka kullal halaki matakar halaka ثم إذا الجات الضرورة sannan idan lalura ta sakko
واشتدت الحاجة bukata ta yi tsanani ولم يجد العبد ملجأ bawa bai samu inda zai je dan ji sanyi sanyi ba bawa inda zai je dan fake ga bala'i ga matan shi ta haihu ba kudin rago ba kudin asibiti ga matsaloli ga yara ga masifa ne ta yawa kuma ba wanda kai tausaya mishi إلا أن يأخذ قوت آه، قوته ممن حرم شرعا في الأسواق فليأخذ قدر ما يتقوت به sau tijani ya ce to tsanani ya yi yawa ga kuma wato bukata da yawa ga kuma an shiga hali sannan bai samu inda zai je dan kake ba inda zai dan samu bukatar shi to ba laifi ya dan nemi abin da za a ci babu laifi ko da abin haramun ne Eh, dan kar a mutu ya dan ji amma kare daidai wanda za a ci kawai misali in ya roƙa ba za a bashi ba to sai ga mudu nawa ake ci a gidansu eh mudu biyu ne ko to sai ya saci mudu biyu in ya sa na ukun bala'i ne amma don halal a halal ne ma a alaran ma to to saboda haka mm, kara ce za a yi wannan shau jani na ba da mafita ne ka san wani in ya buga ya buga sai ya je shiga wani group kuma na barayi saboda gari ya yi zafi to babu ne in ya ga akwai dan hanyar da zai dan samu dan wani abin nan haka dai wanda za a biya bukata to yayi amma gurgudan bukatar shi kawai abin da za a cin shi zai nema
وليكن جاريا في ذلك على حكم المضطر في أكل الميتة sai yi wannan gwargwadon umarnin Allah illa mazurra gaira bagin wala'ari kaga shi ma ai hukunci ne yanzu mutum an hara- an haramta alade ko an har- haramta naman kare an haramta ga sunan abubuwa da ya haka wanda yake haramu to sai ya zama mutum kuma yana daji ko kuma yana wani wuri ga yunwa za ta kashe shi amma ga alade ya soyu to me ya rike kuma sai ka ci sosai ka sha ruwa amma kar ka diba ba a yin guzuri sai ka ci daidai yadda za ka koshi inda ka fita za ka je ka nema abinci ko kuma ruwa ne babu da mutum zai mutu amma ga kwalaban giya ko to shi kenan ya sha saboda a lokacin ba yadda za a yi an riga an shiga wani irin halin da mutuwa ce kawai ta rage to an kai ga wannan to shi kenan an bai yara a gida suna jin yunwa ga kuma matsaloli ga kuma ba wanda za a tambaya ya bayar to shi kenan sai a je a nema ko da ramin ne gwargwadon dai yadda shari'a ta hukunta
فإنه إنما يأكلها بلاغا وصدا للفاقة لا كسبا وتو- آه، وتمويلا domin shi wanda yi wannan ai ka gani wani kun jariyan fi zalika na hukumin mazarri fi akalin mai tafi wanda ya kai ga zai mutu zai iya cin mushi zai iya cin mushi kuma kaga an haramta shi to amma idan ya zama da gangan ne ko kuma Allah ya haramta abu shi kawai yana ganin ya isa ya halatta to wannan kaga kuma ba a magana kan shi to shi ne ce to a wannan babu shi ma idan mutum ya rasa yadda zai don ya dan ga wani abu haka wanda za a iya amfani da shi yana iya isa ko da kayan wani ne za a ɗauka a ji a yi amfani da shi in ma waya ce aka ɗauke to sai a je sai a fida sai a yi- sai a yi awo in ya son Allah ya dan buɗe ta nan sai a dan sai sabuwa an hana kwanaki kamar aka ce wai ka ta ta bace ko wallahi to ka gani Allah ya dan bude wani abu nan ga wannan mana aya amfani da ita ba shi ke rabar to hanyoyi ga su ne irin waɗannan irin waɗannan hanyoyin su ne abin da ake so
وأحذركم أن shehu tijani ya ce kai ina tsoratar da ku أن تتهافتوا في المعاملات المحرمات kada ku dinga bin ra'ayi fil mu'amala da cikin mu'amaloli al muharrimat wanda Allah ya haramta shar'an a shari'ance kar ku dinga bin ra'ayi kawai kai ka san abu haramun ne amma wani yayi ni ma bari ni duk abin da Allah ya haramta ko manzo Allah ya haramta ko da kana ganin wani ya fi kan ya aikata ka kai kar ka bi ra'ayi akan wannan سهافة الجهلة من العامة المهتدين بعدم وجود الحلال المعين
wato irin bin ra'ayi na jahilai daga ammawa ko ma'ajubai wanda suke kafa hujja da rashin samuwar halal almu'in wanda zai taimaki ba ka san mutane yanzu kana fira da zakan to a yawan mutum zai samu wani halal ai yanzu ka bari kawai kowa dai ka ga mutane kawai ba haka za ka ji mutum wai ai ba ma halal wannan maganganun ammawa ne halal tana nan a inda take haramun ma yana nan a inda yake wanda ya nemi kowanne zai samu wadda ka shauja ne cakar ku bi ra'ayi irin na jahilai kawai mutum ya faɗi magana kawai kuma ku ji kuna biya ce wai ba halal yanzu wai komai sai dai haram
آه، يريدون أن يسقطوا عنهم الأحكام الشرعية في المعاملات ba wani abu suke nufi ba kawai ba manufarsu a sauke musu hukunce-hukuncen shari'a a wurin mu'amala a ce ba shari'a a wannan son zuciya ne kar wanda ya yadda da wannan فقد ساروا في ذلك كأنهم لا تكليف عليهم kai sai ka gama sun zama kai ka ce ma babu shari'a a kansu ko ba hukunci kawai abinda mutum ya ga dama shi zai yi
وهو كذب على الله وزور Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala ya ce kai wannan karya ake wa Allah kuma wannan kage ne.
وقد قال سبحانه وتعالى Hakika Allah madaukakin sarki ya faɗa.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان To Allah ya san ba halal zai faɗi wannan. A ce wai komai kare dama ka ci yanzu kawai ba wani halal ba. Shi ne Shehu Tijjani radiyallahu ya ce to Ubangiji ya ce ya yi nasu ya ku mutane. Kulu ku ci min mafil ardi daga abin da ke tsirowa daga ƙasa. Halalan na halal ɗayiban mai sarki. wala tattabi'u khudwati shaytani kar ku dinga bin hanyoyin shaytan shaytan ya faɗi magana kuma ku ɗauka kar ku yi haka
فهذه الآية kun ga wannan aya وإن نزلت في مألب, خا... في مألب خاص ko da ta sauka akan wani abu daban فهي مشتملة على كل ما تحتمله من القضايا to ta ɗauki nauyin duk wani abu da ka sani a cikin hukunce-hukuncen mu'amala na rayuwa wannan ayar duk wani mu'amala to ana so ka nemi halalan bayyiban ko mene
إما تدمنا وإما تلويحا in ma dai a dunkule sai ma a rarrabe
والعالم يأخذ حكمه من كل آية في كل ما تعتمله وإن لم تزل لأجله shi malami wato masanin Allah malami yana karɓan hukunci a cikin kowace aya daga kowace aya zai iya samun hukunci cikin duk abin da aya take dauke da shi ko da ba akan abin aya ta sauka ba zai iya samun hukunci a kai aya za ta iya ɗaukowa akan wani abu daban amma shi malami zai iya samun abin da yake nema a ciki
والواقع منه من الآية في قضيتنا هذه to abin da yake afkuwa cikin wannan aya shine cikin kadiyyar mu dinnan da muke magana akan wannan halin أن الذي في الأرض هو ما في أمكن وجوده من حلال أصلي آه، أصلي أو عارض على حسب عوارض الوقت to ya ce wannan wato wannan wannan wannan kadiya ta wanda muke magana annal da fil ardi cewa abin da yake cikin ƙasa shine abin da yake wato ya cancanci samuwarsa daga halal halal din kuma asalin sa halal ne ko a daga baya ne ya zama halal misali kamar mushe din ai ka ga haramun ne to amma saboda rashin abin da za a ci ya zama halal sata haramun ne amma saboda rashin yadda za a yi za shi ta zama halal to sai irin wannan amma haka kawai tana da yadda za ka yi kamar da haramun ya zama halal kuma akwai yadda za a yi a
على حسب عوارض الوقت a misalin gwargwadon yadda zamani ko lokaci ya zo da shi shi ne gwargwadon yadda za ka dubi abu وهي الأمثل فالأمثل shi ne dai misali kamar yadda aka buga misali din kamar yadda Allah ya faɗi kamar yadda manzo Allah ya faɗi daidai da daidai kar a canza
على حسب ما فصلنا في جواب المعاملة وخطوات الشيطان a bisa gwargwadon abin da muka rarrabe na jawabi na mu'amala da kuma ainihin hanyoyin shaidan التي نهى الله عنها wadda Allah ta'ala ya hana abita هي المعاملات المحرمات شرعا shi ne duk wata mu'amala ta haram wadda shari'a ta haramta to hanyar shaidan ne a batta kawai حيث يجد العبد عنها معجلا wato duk hanyar da bawa in bai bi ta ba zai samu wata hanyar to Allah ya hana ba hanya to amma ga wata sai mutum ya ce shi ba zai bi wannan ba akwai tsawo wannan zai bi a to za a kama shi amma misali hanya ce an ce wannan hanyar ba abin da sai ka zo sai ka ga ba wata hanya sai ita kun sannan in baka bi ta ba daji ne akwai zakuna akwai yan fashi akwai abubuwa to kawai sai ka bi ta an hana a ci mushi amma ga yunwa in ba a ci ba za a mutu ci an hana a sha giya amma ga kishi in baka sha ba mutuwa za ka yi sha saboda haka gwargwaron yadda hali ya bayar amma sai zama a ga giya ga ruwa amma ruwan- ruwan rijiya ne duk tabo ya bata shi sai da ka wannan ruwan ya lalace ai gara ma giyan ma a karka haka ko kuma a, nama ne amma mushe ne sun ya zama akwai nama amma naman na halal ne sai dai halal din kai bai maka ba misali wannan naman na halal naman wato a, naman bunsu naman naman wannan ne a akuya kai kuma baka cin naman akuya to shi kuma wannan naman naman rago ne amma ya mutu sai kai da Allah sai dai shi kawai a haka da Allah sai a ci a karka haka duk abin da za ka yi haramun ne sai in ya zama ka kai bango ba yadda za a yi kawai an kai wani wurin da to shi kenan
فإن لم يجد عنها معجلا وآ- وألجأته عوارض الأقدار بحكم القهر والتهتم إلا أن يأخذ قوته من المحرم شرعا ba in lan yaji dana ma adalin idan ya zo ya zama ga hanya ce amma ba canji ba wata daban sai ita wa alja'adu awaridul aqdari sannan bujire-bujire na kaddara Allah ta riga ta rataye da shi zuwa ga bin wannan hanya bi hukumil qahri da hukuncin kahariyar Allah in Allah ya nuna ga yadda yake so a yi shi za a yi dole wata hakim ya dolanta ka kan dole wannan hanyar yake so a bi illa an ya kwallo kuta hukumar muharrami shar'an to sai ya kokari ya karbi abin da zai ci na haramun din a shar'anci kan ya ce zai ci kuma ya ɗiba a ya ci ya bashi kawai tun da haramun ne
wa illan ya akuz minhuma ta fil waqti in kuma bai ci ba bai karbi wani ba ciki ya ci ba a take a wurin zai mutu aw mata ba'du iyalihi ju'an li dhiqil waqti ko kuma wasu daga cikin iyalansa za su mutu ne misali yara ne ƙanana ba a samu abinci ba ya fito yana ta yawo ya rasa yadda zai yi kawai sai ga wani kare ya mutu in ya dan waiga da mu ya hango waiga hagu ya gaba kuwa kawai sai dauka ta abu kawai ko ma ji ne kawai a yanka shi a kasa kawai san yadda za a yi ba yadda zai yi ko kuma ya ga rago ne ko ya ga wata kaza amma yanzu yanzu ta mutu aka zo aka jefar da ita shi kenan sai dauka ta mara ya ce ai bai kamata a bata nan ba sai ke wari za mu kai ta bayan gari ba shi ke nan ba
wa faqdi sabili li ghairihi to da kuma ainihin wato rashin tafarki ga wani ba wata hanya sai hanya ɗaya kuma wannan hanyar bai dace a bita to sai bita kawai fa huwa alwaqi'u fi qawlihi ta'ala wannan shine ya faru a cikin faɗin Allah ta'ala ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه wanda bukata ta kai shi karkara ba yadda zai yi gashi kuma an haramta an ce kar a ci mushe kar a sha jini kuma gashi bukatar abincin ko bukatar abin shan ta kai shi gargara babu abincin sai mushi babu abin da zai shafi jinin to shi kenan sai ya ci ko ya sha amma gaira bakin banda wanda ya abin da gangan kawai don ya zalunci kanshi misali kamar wanda yake kan fashi ne ya fito ya fashi bai samu komai ba sai ga mushe ko ya ci mushen ma haramun yake ko kuma wata tafiya yake tafiya ba ta Allah ba wala adi ko kuma wanda ya kaura cewa wato dangi ko kuma bawa ne ya guduwa uban gidansa sai ya je ya rasa abinci to duk abin da ya ci dai na haramun ne Allah zai kama shi to banda wanda ya zama haka in ya ci babu laifi in ya sha ma ba laifi
ولا تلتفتوا لما نقل عن السيد الحسن بن حراري kar ku dinga waiwaye kuna waiwayen abinda a sayyid al-hasan bin rahali ya rubuta a cikin fadinsa كل عقدة لا يوجد فيها إلا من يعامل بالحرام فهي حلال wai duk wata harka wadda ba za a samu sahihin mutum cikin ta ba sai wani mai mu'amala da haramun to wannan harkar halal ce wani mutum ne ya rubuta wannan a zamanin shehu tijani wai duk harkar da aka wai wai babu halal a ciki in aka nemi wannan wanda za a yi mu'amala da shi ba a samu wani wata wai a yi harka kowace iri wannan harkar halal ce
وهو قول باطل لكو- لكونه تجافل عن ضبط العادة قائل wa huwa kaulin badu ya ce wannan magana banza ce likauni saboda kasancewa mai rubutu ta gafala ya rafkana an dabdil ka'idati shari'a daga kiyaye wato hukuncin shari'a
والتحقيق فيها gaskiyar magana a cikin wannan هو ما ذكرناه قبلنا قبلها shine abinda muka gaya muku kamun wannan abinda za ku yi kenan kawai آنفا ɗazu يجعل له قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك wannan fadin manzala sallallahu alaihi wasallam yana yin shi da a kansa wato ka rabu da duk abin da zai sa maka kokonto ya zuwa ga aikata abin da ba za ka yi kokonto cikin shi ba duk abin da kaga in kai za ka dinga shakka to ka bashi ka yi abin da in kai ba shakka ba kokonto nan وقوله صلى الله عليه وسلم da kuma fadin sa sallallahu alaihi wasallam إذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce za a martukun bi shay in umarce ku da wani abu fa'alu min ku aikata shi masalatun gurgudan iyawan ku wa zana haitukum in hana ku ai shay gabarin wani abu an tahu ku bari kawai وقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واعيوا ku tsoraci Allah gwargwadon ikonku ku ji kuma ku bi
وقول الشاعر da faɗin mawaƙi إذا لم تستطيع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع وفي نعم إذا لم تستطيع شيئا idan ka gaba za ka iya aikata wani abu ba فدعه to ka bar abin kawai وجاوزه إلى ما تستطيع إ- إ- إلى ما تستطيع
duk abin da ka ga za ka yi ka gaba za ka iya ba to ka bar shi ka yi wanda za ka iya ce ka tsallake wannan ka yi wanda za ka iya Kar ka ce za ka kai zai sai ka yi wannan dole ba mamaki in ka fara ƙarshe ka karya ta kanka kuma a ka yi daidai da za ka iya an zo an raba adadin salatul fati wannan dubu goma wannan miliyan ɗaya sai ka ce kai na miliyan da za ka yi ka fara baka samu ko dubu goma ma ba yi ba ka zo ka watsar da shi da dai sai ka karbi dubu goma ka yi wata ran sai ka kai wancan to da ka abin da ba za ka iya ba ka bashi kai wanda za ka iya ya ce wa fi haza ma fi rasail al'awwal kifaya Eh, to wannan shine karshen wannan wasiƙa wa salam shehu jiya radiyallahu anhu shi to na fakku lafiya Eh, Allah ya ba mu sa kiyaye wannan wannan wasiƙa ya yi ta zuwa ga dukkan almajiransa duk da suke a duniya mu lura da kyau ya yi maganganu da dama wanda duk wanda ya bi su to Allah da zai amfana ba abin da yake damun mutane a wannan zamanin kamar sharrin mutane kamar makiya kamar abu, talauci to shi ne yake to karka kuskura ka nufa Allah kawai Allah ba mu sa in kuma akwai mai tambaya to shi ke ya rabbu ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wa'il ahadu ya barru ya witru ya ainihin muradi ya jal ya mallala wa shabakun kanna wala waladu أجيب أبيدا نفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ند فرج لأمة دار الخلق قمهم ولا ينالهم نصر ولا حصر المرتبة المستوى مختار سيدنا محمد الطاهر الأنصاري يا أحمد صلى وسلم على خير الورى جدد محمد آل أبي وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم وما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله وصحبه الجلال العظيم inda mai tambaya ne yi
tambaya na shi ya mutum zai zama cikakken ɗan ɗarika na gaskiya
ba yadda za a mutu ya zama cikakken nan dariƙa na gaskiya sai in Allah ya rubuta tun azal haka akwai wahala duk kokarin mutum sai ya faɗi amma in Allah ya rubuta shi sai ya kai harkar ba dabara ba ce zaɓi ne kawai mun taɓa gaya muku wata rana shin ya radiyallahu ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya wasu sallah wai wata nafila raka'a biyu da ya gan shi a wannan rubiya manzo Allah ya nafila raka'a biyu za a yi sallah shau tijani ya zo ya tsaya kusa da annabi zai bi shi kamun shau tijani ya gama niyya manzo Allah ya yi ruku kamun ya gama niyya annabi ya dago kamun ya gama niyya manzo Allah ya sujada kamun ya gama niyya ya dago daga sujada ya kara komawa sujada har annabi ya dago niyya ba ta cika ba to sai da ya raka a daya a tabbin shau tijani niyyar ta cika sannan ya bi ya samu raka a daya shi ne dalilin da ya sa shekara kusan arba'in da shoti jani duk cikin yaƙi ne arba'in din ƙarshe shi ne aka shiga cikin jama'a da saboda bai samu wannan raka a biyu cip ba kuma wannan ya halalin duk dan muni da manzan da da shi jani ya zo kawai ya yi niyya zan bi shugaban halitta sallah kawai ya bi shi zai samu raka a biyu to amma wurin niyyar sai ya dinga sa sunan duk wanda zai karbi dalikan tijjaniya zai mutu a ciki saboda karfin tasarrufi da karfin walittaka shauci yana cikin narka da yannan kamun maza Allah ya dago ta biyu ya ambaci sunan kowane batijani maza da mata manya da yaro to duk wanda shauci yana bai ambaci sunan ka ba ba zai zamba zai mutu a ciki ba ko ya dade sai ya fita to kaga wannan ai inaya ce kawai azaliya wani kokari ne zai baka wani ka sani ma an saka ciki ko ba saka ba sai sa duk mutum na gani ce nan dari kan nan da kuke yi, ya kamata kowa ku bari tun muna yaran ki ai yanzu da muka koya shekara na arba'in a cikin na yi na fita ka ce mai Allah sarki baba ba a sa sunan ka bai ba an sa sunan ka baba ba za ka fita ba mutuwa za ka yi ka san suna gani abun albani ne wai ya daɗe a ciki ya fita bai san sunan shi ne bai shiga wurin ba saboda kan mutum yana so ne ya zama batija ne na hakika na gaskiya to yi kokarin aikata abin da shi jami'a ce kula da duk wannan dokokin da ka an faɗi girmama iyaye kula da sallah barin kaza barin kaza barin kaza kada a yi abubuwa dai ga sunan to mutum ya kiyaye wannan kuma ya rike wazifa za ka ga dan yanzu in kuka kalli kanku musamman ku samari duk wanda yake nan wurin magana da zan faɗi wallahi ya san haka ne da wuya ka ga an yi sallah asuba mutum ya zauna ya lazumi cif cif in ma ya kama ma yana da himma zai lazim zaga kawai zai jajja shirkin ne kawai bai tafakkuri ba wurin istighfarin ne ma'anar istighfarin ma ta ne yake wurin salatin ma babu wannan tunanin ka san ba ba yawan adadi ba ne bukatar mu sanin ma'anan abin shi ne amfani a yi masu neman adadi masu bukatu ne kai kuma me bukatun ka kana da wani bukata ne so ka tsaya ka fahimci me kake faɗa kawai istighfarin nan ka lura da shi da kyau salatin nan ka lura da shi da kyau la ilaha illallah ka lura da shi ta da kyau to sannan a tashi kalla ka samu wanda wurin lazimi zai minti talatin kyauya kyauya to kuma ana so a zauna sosai a nasu hadiyya ce za ka kai ta gaban annabi ba ka kai ta ana tsama ba ta gudu ba ta sandalallen wani duk kai da ti kasan ammawa suna da garaje mutum biyu ne yanzu suka je gona suka je gona sun yi aiki an yi gumi an yi datti an yi kura ana dawowa gida sai dai iyali ta kawo abinci ki ake bar abincin nan aiko sallah babba kawo za kawai maza iya lura kawai da wannan rigar da wannan gumin da wannan tsamin yanzu shigo fadan Allah shi kuma ɗaya da sun ba za ka hau da shi a kirɓar maganar sallar nan yanzu abin da za a yi tukuna kai mun ruwan wanka ta kai ruwan wanka bayan ya yi wanka ya fito ta ci to ga ruwan alola ne ce a kirɓar maganar alolan nan kawo abinci to ta kawo abinci ya ci sannan ya ce to kawo ruwan alola ta kawo ruwan alola yi alola ya sa kaya mai kyau ya sallah wurin sakamako ba larar su da ba shi wancan san iyawa ya sa ga shi bai huta ba ga garaje ga kuma ibada ba nauyi sau da tsari ya shiga bayan Allah sau da karkai sauri a komai ka yi abin da ke da ke sannan in aka yi la'azar shi ma ka yi lazumi in za a yi wazira karka bari sai an fara jawara ka zo a fara da kai ranar juma'a a fara zikiri ya sannan ka koma gida karka manta abin da kake ciki da yawan mu da wuya ga mutum a daki shi kadai yana tuna abin da ke ciki sai an shigo jama'a da ce shehu ya su dai ka zauna a daki kai ta tunanin sa habbaci yanzu daga nan ne zaka ga abin da za ku dinga yi kai shi to amma ya zama sai maulidi ko sai an shigo cikin jama'a sai wani ya ambaci shehu sa wannan duka shi ke mai da samari baya shi ke ganyo kuma abubuwan da ba shi ba a ka zauna a daki kai ta tunani kai ta tafakkuri in za ka ɗauko maganar sa ne ka ɗauko in za ka yi za karatun sa ne ka sa akwai tafsirin sa na qur'ani akwai abubuwan sa in za ka ajiye hoton sa ne ka dinga duba ka gani dan wannan satin akwai karatu a ciki akwai karatu tuka wa kuntu hurufan aliyatin wa asran amma fa waqa ha shakli mata dama man har hayati yuzul kullu hawa isharatu rayuwa na baki dayanta wato isharori ne ta saurance shi sa za ka ga masu karatu ba su ta wuri da wacce yas wacce gausi wacce sahibul faida shi shekul islam inda gaske ne a tsaya wuri da ba maganganu ne kowa da abin da ya sani kaɗai amma tufassaro mahama zalikar kabar gosira karatun ba zai a samu tafsirinsa ba ke ranar da na fito daga kabari tafsirin karatun zai fito na zo duniya na ba da karatu tafsirin da ranar alkiyama a duniya matani ne ranar alkiyama kuma sharhin za a yi so irin wannan wanda yake da wannan zafin mai wannan karatu a duniya matani a duniya sharhi a lahira ya kamata ka fara sanin sharhin tun anan ka fara sanin tafsirin to amma ba haka ba sai ka ga mutum ya zo shine za ka ga yanzu babbar tijjani yanzu kun kalmar tijjanawa babban wurdi cutar yan uwa yau ya ka ga mutumin da kullum zai iya salatu da bati miliyan guda sai dai da'awa yau ya ka ga mutumin da zai iya wayan gari rana ta faɗi bai cuci kowa ba bai kullaci kowa ba a rai wannan shi ne sirrin wadattaka ba ba wai wannan carbin da muke yawan rikiya ba shi bane wilaya ba sa sha wuya bane duk ba wannan bane a'a yi lazumin ka da tsari kawai aje shi ma zauna kai shu ba kowa a ranka ba kowa a bakinka a zahar la'asar magarba ishari ka koma gida ka ga irin baccin da zaka ga waɗanda za su zo a baccin amma ina ka abutar da gaggari wayewa gari ka yi ta abubuwa marasa kyau ka cuci mutane ka zazzagi mutane ka yi abubuwa kuma da daddare ka zo za ka yi wurdi to wani wurdi ka yi isin fari kawai wallahi ya fi kada ka wuri biyo ko kana so ka ga wani abu me za ka gani sai dai ga mugun mafarki mutum ya dinga mugun mafarki kuma gari yana waya ya ce wallahi jifa na aiki waye je ne ka kana jifan kanka ka ba wani je ne ka saboda mugun nufi yana sa mugun mafarki Allah duk mai mugun nufi ba zai taɓa samun nasuwa ba har abada Allah da ya mai mugun nufi da nasuwa ba kuma motsi ne sai gaban shafadi saboda abubuwan da aikata sai ka kamar za su biyo shi to amma idan mutum ba komai a rai sai ga sai kwana a waje ba wanda da wani shakka masu kuɗi da kake gani ai ba wai dan kuɗin bane kawai kaga suna tsoron bacci a waje a'a an cuci mutane wani abun ma in aka gaya maka abin da suka yi za ka yi mamaki to shi ne sai kaga an shiga gida an kulle an sa masu gadi an kawo karnuka ma an sa ga bindiga kuma karkashin gado amma wanda yake bai cuci kowa ba wani sai kwana wani Allah ya taimake mu to
tambaya ne akan magana da shoti jani akan almajiran shi kitsa tsayewan dare shin kasi ne ko an mata ne
to ai kiyamun laili wannan duk musulmi ma an gaya masa amma khasatan tijanawa amma kuma khasatan mukaddamai in mutum kowa yana son yin da'awar shekunta a shehu ne ni ma ka zan duk mutum da aka bashi mukaddamanci to kullum salatul fati kare kasa dubu bakwai kullum na fina kuma raka a hamsin kaza abin da sake son shehunta yanzu saboda hadiya ne wallahi kuwa da ba hadiya ba wanda zai neme su To, so ita kuma shehunta aiki ne wahala ne tsaba ba wani hutu a ciki saboda aka addaki a yi nafula a yi a dinga nafulfuli a dinga zikirori a dinga aikata abubuwa da ga sunan wanda yake cikin dare din nan karatun qur'ani ne ko sauransu Allah ya ba mu sa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر عبد الله والهادي إلى صراط المستقيم على آله وصحبه من جل جلاله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله duk karatun da mutum ya ji ba wanda ya zo daga shehu tijjani ko daga shehu ibrahim kar ka ce da wani aiki wallahi da kai aiki shehu tijjani yana magana da kowa ne in dai kai almajirin shi ne kar ka ji wata magana ko wani wasiya ko wani wasiya ka ce ah ana maganin sallah ko asuwa da su ne ba sa sallah asuwa da su ne ba sa kaza a wallahi ba da su ake ba da kai ake duk mutumin da shi ibrahim ya yi magana yi tana wani wai da wani ne to ba zai amfana da faida ba kar ku manta ba ta shehunanmu idan sun zo wurin sa za su koma wanda su ne mukaddamin ba zai ce ina muku wasiya da muraqaba da muhasaba da kulawa da sallah da kulawa da zawiya ba sa yi ne a in ka za su kai abu ba yana nuni ba ka yi bane a wai abin da shi ke nufi tsakanin mu da ko ba wata alaka sai Allah to tunda ko ba mu da alaka sai Allah to ya ibada ya sallah ya wazifa ya kaza yan kasuwan ana za ce a kasuwa manoman za su ce ya gona makiyayan za su ce ya dabbobi to mutanen Allah kuma ana da ya wazifa ya lazimi ya soyayya yanzu wata nawa kai baka yanzu sam wallahi da za ku ga irin birar da mutanen Allah suke yin ce za ku yi mamaki wata kuka raina ne da yawa waliyarin su masu adaki da daga yanzu shekarar ka nawa kenan kana kana kana sallar jami'i ce wallahi yau shekara ashirin ban taɓa fashi da alalai kafi ainihin ne yanzu an samu kusan wata bakwai ina bin jami'i wallahi jiya aka samu wani matsala ban samu jami'i irin biyar su kenan ba wanda kai kake gani wani shege ne hijabi ne su kan suke shi abul fatiyar radiyallahu anhu ya taba shekara guda bai magana ba kariye magana shi balarabe je gai fishi salatu fati ba sauki amma haka ka gaita aka ne ba a ganin ma'az sau da zamanin ne haka da ba wannan zamanin suka zo ba sunan su ma an faɗa sai su jira to amma zamanin wargi ya yawa mutanen Allah ba su da tsarki yanzu ba su da daraja duk yadda ka kai ba za ka taɓa yin daraja ba a wannan zamanin saboda mutane abin da ke hange ta ba amma Allah ya yi mana mutane masu daraja masu tsarki a cikin ƙasar amma kaga da zaka ji wa shan wani bokilan duk bayan la'asar sai ya ji ya gaida shi Ibrahim a kauna daga yola duk la'asar in duniya sai ya ji ya yi wannan ziyara kullum fa a cikin ƙasar mu ko amma ba su da wani kima ku gode wa Allah wani yasa nake dan kawo muku irin wannan don ku san abin da Allah ya maka in baka san abin da Allah ya maka ba za ka gode ba in baka gode ba za ka zauna ba za ka ka san abin da Allah maka gode saboda ka ringa samun ci gaba duk wanda ya san irin waɗannan abubuwan kullum gaba zai amma wanda shi bai ganin ma shehun nan ma ya mari na su dan in ka kalle yadda muke rayuwa yanzu in kana so ka gina ce ai wani bako ya zo daga Morocco daga Ghana ai wani bako ya zo daga Senegal ai wani bako amma duk waɗanda Allah ya ba ku daga ba sai ka ji ma wani ya kaji wata magana ya jefa mu manya ba sai ka ji mutumin da baki ɗayan sa tsarki ne cikin shi da wajen shi sai ka ji ana nema a wasu wata magana wani iri wani iri haka wanda darajar shi zai faɗa a zukatan mutane in an rasa kuma ko a ce ƴaƴan shi kaza ko a ce ai kaza kaza kaza ko a ce ai kaza kaza wai da abin cire mutane kiban shi ai baiwa ce Allah ya maka Allah ya maka wali ɗaya a cikin garin kuma baiwa ce to balle wali ya gasu da Allah ya mana amma ina sakin na hannu kamun na guje wai wanda Allah ya baka basi maka ba su da wani daraja idan mutum ya ɗanyi tafiya da ya je Morocco ya ɗan je ya ɗan yi hadiya ko ya wani abin nan khalifa ya dan bashi wasu hawa sai ga yaro da ali magana sai ta kashi wannan duk abin da suke da shi ba muna da shi ko mutum ya je ya filigar ya dan yi wani abu wallahi ban taba ganin bala'i kamar wannan zamanin Allah duk wani wanda ya ɗauke filigar yanzu kifi ki da irin waɗannan haka ke ji wallahi balle ya dan samu ya dan kebe da wani shehi babba ya dan yi wa'adi ya dan bashi wasu abubuwa sai ga yadda ganin waɗannan mutanen ba ba a ganin kimarsu mu daina wannan dukkan shehunan nan musan da su mu girmama su da haka kuma Allah zai yarda da mu amma an mutum ya ce shi kiran kai yanzu ba wani babba ba wani mai daraja ai su da galle su ma sun ce ita ma ce bin wani kai ka san hidimar da suka yi kuwa hidima mai tsada a gaban shehu hidima mai tsada in ka ji abin da shi abakar shi ta yi ranar da aka yi da'awatul jabla wallahi ba za ka iya baki ba wannan abin da ya jini duk wani shehi kishi addinin da ya zo da ita ba wanda gabansa ne ba da wallahi kuma maganar da shi ya faɗi a kansa a ranar aka yi mamakin kai ko ba shiryawa aka yi ba tsabar zuciyar cikin suke take da shehu saboda ka ya yadda zai iya sai da kansa ma ba ya leci ba ya kawo shehu saboda ya faɗa shi cewa manzo Allah ya umarce ni in gina masallaci ban dauke kowa ba kowa ina neman shi ya zo ya kawo hidima aka zo ana ta abubuwa wallahi da shi a makarci ta yi miƙe ba wanda ya ƙara magana shukar saboda ya abin da ya zo da shi ranar kai ba magana to sai Allah ya girmama shi kuma sai wani ya za dan fata wata daraja sai ka ji ana ƙarya ne ka san abin da yi to abin da mutane suke yanzu ke zara ka ce wanka mutum ba maroko ke ba senegal ke ba kawai banza ne ya za haka mutum ya zo wahalar da rayuwarsa ya zo ya bauta ya yi wa shehu duk abin da ya dace kuma shehu ya yadda ka ce wai bai isa ba a kai ne baka isa ba mu daina wannan abin da ya sa na gaya muku haka na kalli yanayin zamanin da yanayin mutanen ba su ɗaukar abin da Allah ba su da daraja suna raina shewannan ƙasan su so mu girmama su sosai sosai sosai Allah ya kiyaye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alhamdulillah
Assalamu alaikum wa wasu narwa